باب الرهن باب جنجنا الرهن مذموم على المرتهن وإن فالجرم بشرط بشرط مهن ما لم تكن بينة على التلف أو وضعه عند أمين الدين هلف جنجنا shine abin da mutum in ya bayar bashi zai karba ya rike saboda kar abin shi ya salwanta yanzu misali mutum ya zo ya ce ka bani bashin dubu ɗari sai ka ce gaskiya ina da dubu ɗarin amma ina tsoron kar in baka mu zo mu rikici lokacin biya ka kawo wani abun ka ya rike to wannan abin da zai kaka rike shi ne jinya ko ka kalli motarsa ko takardun gidan shi ko ka karbi wani abu ka rike a maimakon wannan bashin da ka bashi in ya kama kuɗin ka ka bashi abin shi to irin wannan jinginan da mutum ya karba idan ya bata a hannun shi madugunun alal murtahini abun biya ne akan wanda ya karbi jingina ya zo ya nemi bashin dubu goma ka ce sai ya baka jingina hansa ɗin shi sai ya baka hansa ɗin shi karbi dubu goma kawai lokacin biya da ya ɗauko dubu goma sai da ka karɓa ka za a biyu sai ka ce ba ma sai dai a yi haƙuri sai ba rika ce wallahi hansa ɗin nan ta ɓata sai ya ce bai gaba sai ka biya shi ƙwarai kuwa ai kai ma rashin yadda ne ya sa ka karɓi hansa ɗinsa saboda haka tunda hansa ɗin nan ba maki koyewa kai ka ce ya ainihin kwata sai ka biya. wa inna bal gurma bi sharri muhini ko da da bari ya kore biya din ko da da bari ma da aka zo ka ce a to ni yanzu ba zan baka kuɗin nan ba sai ka kawo jirgin motar ka kuma ni gaskiya nan gurin ba su yanki motar nan ta bata ba zan biya ba ko da an yi wani sharadi wannan sharadi ya yarda in dai har ya bata a hannunka in dai ba irin abin da ba zai yi a koyi ba ne sai ka biya shi malam ta kun bayyana tun ala talab matukar in dai ba an samu shaidu wanda suka tabbatar da abun bacayi ba amma an samu shaidu ba za ka biya ba shaidu suka tabbatar da wallahi cikin dare barawo ya zo da kyar aka ke yaƙi da shi dole sai da ya ɗauki abin ya gudu kaga akwai shaidu akan abin nan bacayi dole biya ka kuɗinka kuma ba za ka biya shi abin awwadahu inda aminin ko kuma ya ajiye shi a wajen amintacce ne in halafa idan shi wanda ya ce abin ya bace ya rantse to ba zai biya ba yanzu misali lokacin da ya ce ka bashi jinginan sai ta ce to ni kuma gaskiya wannan kayan nawa ba zan yarda in bar shi a hannunka ba dan ina tsoron kar ka lalata mu sai dai ka faɗi wanda ka yarda da shi ne yarda da shi sai mu je mu bashi sai ka bar bashi sai yadda aka dojan arama aka bashi ya karbi kuɗi ya tafi ana nan lokacin da ya kawo kuɗi ka ya ɓata a wajen aron ma ba za a biya ba saboda ya aron ma amintacce ne kai ma ka amince mar mai kaya ma amince mar saboda haka in abu ya ɓata a hannun amintacce ba mu a watan mabilauzi shi jingina yana cika ne in ka riga ka karba in mutum ya zo ya ma riba riba wallahi motar yanzu haka tana tana bututun amma tana zuwa za a kama ka ɗauki dubu ɗarin ka bashi sai kan a kama motar wani abu ya faru shi kenan kudin ki zama bashi dama shi bambancin jingina da bashi idan ka karɓi jingina a hannun mutum ka bashi bashi wayannan kuma duk suna bin shi bashi ba jingina sai yau ya zo ya zama mutumin nan ya kai matsayin da masu bashi sun yi yawa za su siyar da abin da ya mallaka a biya bashi yanzu kai ne jingina ba ruwanka da cewa a siyar a ba kowa abin da ya samu kai wannan abincin gina in ma su baka kuɗinka su karɓa ko in ma a siyar da abin a cire ma kuɗinka kaga akwai bambanci da ne bashi inda yanzu misali kuna bin wannan bawan Allah bashi ku biyar kowa yana bin shi dubu ɗari biyu kuka kawo ƙarin shi alƙali ya ce to me kuke ganin za a siyar a biya kuɗin ku bace yana da gida aka sa gidan shi a kasuwa sai gidan ya tsaya miliyan ɗaya ko kuma abin da kuke bin shi miliyan biyu to kaga kowa rabi rabin abin da yake bi za ba shi to amma kai da jingina a hannunka kai cin kudin ka za su siyar a baka shi ne bambancin jingina da rashin jingina ya ce to watan mabilauzi jingina yana cika in an yauzi in ba yauzi ba da yanzu jingina bai cika ba wajaza bil garari ya halatta a yi jingina da garari misali ka zo ka nemi bashi ya ce sai ka ka jingina sai ka ce to akwai rakumi na amma yanzu rakumi ya bace ana neman shi in ka yarda an samo shi a baka shi a matsayin jingina ni a da shi kenan kyauta ma ana bada bashi ba tare da karban kowa ba balle garari limaulahu a gani wagallatun rani amfanin jinginan ma'ana amfanin da yake fitowa cikin jinginan ina sariya ta ɗauki limaulawa gami abin yanzu misali mutum ne baka jinginan mashin ɗin shi mashin ɗin nan kuma ana haya da ita aka ka takardun aka baka aka ce daga yau wanda yake haya da mashin ɗin ba shi ne mashin zai kai wa kuɗi ba kai da ka karɓi jinginan mashin ka kai za ka wa kuɗi ko to amma wannan kuɗin ka tara yana kama bashin da za ka haɗa mashin ɗin shi da gallan kuɗin shi gaba ɗaya ka bashi ba zai wace ka yi ta cin wannan amfanin kuma idan ya kama bashin ka ba shi turan bashin ka ga wannan amfani da kace ya zama kudin ruwa kenan saboda haka wa gallatu rani ili maulawun hasa wa yabdul rani bi mauti marrahan jingina yana baci bi mauti marrahan da mutuwan wanda ya bada jingina aw balati ko talaucewar shi min kauli aw zil murtahan kafin mutum ya karbi abin jinginan can baya mun ce jingina da baya cika sai da karba kun yi da shi ka ba shi miliyan ɗaya zai kama takardun filin shi ka riƙe kan ya kawo takardun filin sai ya mutu shi kenan kuɗin ka ya zama bashi ba zancen jingina ko kuma ya talauci aka zo za a yi kwanciyar kaya a biya to shi ma kuɗin ka ya zama bashi amma da a ce ka riga ka karɓi wannan jingina to kai ba ruwanka da ainihin ana bin shi bashi sai dai a siyar da wannan abu a biya ka kuɗin ka. Mun gani? Au izini ya izini au izini ha izihi ko kuma izinin wanda ya karbi jingina ya izini li rabbil murtan ga mai kayan jingina ya mar izini fi bayin cikin sayarwa ya baka jinginan gidan shi sai ya zo ya ce da Allah ka taimaka mana gidan nan in siyar saboda bukata ta taso mun sai ka ce bismillah gidanka ne yayi kana bashi damar sayarwa jingina ya bashi kuɗin ki na zama bashi an wani in ko kuma baiwa ce ya baka jingina sai zo ce da Allah ka mun izini mana zan rika saduwa da ita kana mar izini jingina ya baci au ida ko kuma kyauta ya ce wallahi keken da na baka jingina ne akwai kani na ya zo zai rika zuwa makaranta zan bashi sai ka ce ka yadda yana kyautan keken jingina ya baci ausakan ko kuma gidan da ya baka jingina ya zo ya ce wallahi gidan da yake ciki ya rushe yana so kamar izini ya shiga kana yadda ya shiga gidan jingina ya ɓaci kuɗin ki ya zama bashi. Karayanin fi aini au fi manfa'a kamar wanda ya ba da jingina fi aini cikin ainihin abu au fi manfa'a ko cikin amfanin abu ya zo ya sayi ainihin abu sai ya ce sai an bashi jingina in an cancance wannan abun a nemo mar wannan abin to kaga abin da aka cancance a ina za samu ko kuma ya zo ya karbi haya ne na dabba sai ya ce a bashi jingina kaddara da za a cancance wannan abun hayan sai an kamar wannan abun da wannan jingina ya bashi wa waladu ya'yan abin jingina wa subu da gashin subi mudarajun abin nan da ne ma tare da jingina yanzu misali ka karbi tinkiya jingina sai ta haihu to yanzu bai da daman ya zai ce zai ɗauke ɗan mun gane haka nan ka ainihin ka ba shi jinginan rago irin wanda gashi yake dogo a yanke a amfani da shi sai ainihin ragon gashi ya dogo mar to yanzu wannan gashin in an yanke shi ma jingina ne tare da ragon babu daman a ce a yanke wannan gashin a bashi ka ci gaba da rike wannan ainihin rago shi ne wa waladuhu wa subu mudarajun ma'ahu dan wannan ainihin abin da aka wayar jingina da gashin da zai toho gaba ɗaya mudarajun bujemun gada gaba ɗaya mudarajun abin nan na duwa ne ma'ahu tare da jingina wannan kenan ba mun falasi babin tafilisa abin da ake cewa tafilisa abin da ake cewa tafilisa mutum ne yana harka ana bin shi bashi masu bashi suka zo suka buga lissafin wannan bawan Allah fa abin da ya mallaka kaf bai wuce bashin da muke bin shi ba sai suka kawo ƙara to yanzu hukuma tana da daman ta dakatar da harkokin shi gaba ɗaya a tattara abin da ya mallaka gaba ɗaya a siyar a biya masu haƙi haƙi wannan shi ne tafilisa ba wasu ma na cewa fallasa ba ai kaga fallasa kenan dan kasuwa kan an zo za a sai da kayan shi a biya bashi an fallashe shi to shine tafsira za mu karanta idza hada dainu bil madini wa lam yajid ma huwa fa ad-daini fallasa wal qadi wa in lam yadurhi wa min tasarrufi bi malin faju yace idza idan a haɗa dainu bil madini bashi ya kewaye abin da wanda ake bi bashi ya mallaka walam ya ji mahu ba da yi kuma bashi da wani abin da zai biya bashi sai iya wannan kadarorin da ya mallaka fallasa wulkadi yanzu idan ƙara ya yawa alkali zai mai tafilisa ma'anar tafilisa za a tattara kayan nashi a yi gwanjo a siyar a biya bashi wai lam ya duri wannan ko baya nan ba ko baya nan in kun kawo ƙara kun tabbatar da cewa wannan kayan shi ne kun kawo shaidu akan cewa kudaden shi bashi kun yi milu ka bayi an gama to ko baya nan za a siyar a biya bashi wa min tasarrufi bi malin fajiri sannan mutum ya kai kan wannan gaban to kai alƙalin ka zo za ka yi hukunci fajiri ka hajjire shi min tasarrufi daga yin tasarrufi bi malin da wani dukiya kaf abin da ya mallaka za a kangi ya fito da mota a laki a ce a laki mai da motar nan zai sa kaya masu kyau da za su kawo kuɗi zai ce karka ƙara sawa duk abin da ka sani da kuɗi za a cire shi ƙwarai kuwa saboda an bari ya yi tasarrufi aikan a siyar zai je ya barna saboda haka za a hajjire shi sai a siyar da abin da wa maluhu yi wa shi abin da ya mallaka kaf gaba ɗaya yuba'u za a siyar kuma irin wannan cinikin an zo bilki yari ila sal'ati za a siyar ne da zaɓin kwana uku dama shi hukuncin gwajo kenan duk lokacin da za a yi gwajon kaya ko wanda za a biya bashi ne ko irin kayan maraya ne wanda za su yi amar wani abu da sauransu to in dai hukuma ce za ta siyar to tana siyarwa ne da kiyarin kwana uku an za gida a kasuwa kowa ya zo ya taya ana tayawa ana tayawa ta yin ƙarshe alƙali sai ya ce to nawa ka siya miliyan biyar eh domin siyar ma amma da sharaɗin kiyarin kwana uku daga yau zuwa kwana uku mun samu mai kari za mu saboda ya dama kari ake bukata in kwane kai kwana uku ba samu mai kari ba cinikin ka ya tabbata to da haka ake siyar da kayan duk mutumin da ya kai irin wannan kuma ba duk wannan cinikin za a yi ne wa bili zari shi yana cikin kangewa an kange shi ba za a bari ya taba komai na dukiyarsa ba duk abin da kuma zai kawo kuɗi banda ɗan abincin da zai ci yau da kullum na 'yan kwanaki kai banda kayan shi da yake sawa shi ma kayan yau da kullum ba kayan ado ba banda abubuwa na bukata wanda ya ta'allaki rayuwa sauran duk kaya za su ko littattafai ne kai ko ƙur'anai ne duk za su da wani ainihin sallah yanzu a masu abin da zan zai kawo kuɗi gaba ɗaya za su a biya wannan bashi to idan an siyar da kayan nan kaf aka zo biyan bashi ya za a yi wa hasatan ɗalar duyuni azzaujatu matarsa ma bidainiya in tana bin shi bashi ranar ba sani ba sabo ita ma za ta shiga sahun masu yi bashi ne kwarai kuwa a zaujatu matarsa wa hasasat ita ma za ta zo ta yi tasa da alar duni ma abota bashi bidainiya na ita ma bashin da take bi ta kawo shegu au mariya kai ko sadakinta ne iziya sufi yayin da ya tabbata biya ba an zo an sayar da an yi gwanjon kaya kaf an tara za a biya bashi su waye mabarta wannan ya zo ya kawo shaidu yana bi bashi wannan ya zo ita ma matarsa tana da kuɗin ta akan shi in ta ba za ta ke ba mijinki sai a ce kuɗi ai na kowa ya ma kuɗi saboda haka ita ma dole a biya ta au ma ya kai ko sadakin ta ashe dama auren ta da yayi sadakin dubu ɗari biyu ɗari ya bayar bai bada ɗarin ba shi ma sai ta shiga sahu a biya ta a cikin wannan kuɗin dan ranar su ake a sauke mar dukkan nauyin da yake kai shi gaba ɗaya in yayi sannan abin da ya sa ya ce wa hasatat akwai abin da ake cewa ta hasa idan ka ce ta hasa a abu haƙoƙi ne sai ya yi wa abin da aka samu yawa. To idan aka zo ta hasa za a duba fasantici ne na ainihin wannan abin da wani abin zai iya biya misali. Mutum ne ana bin shi ba su sukan da ya kai a siyar da kayan shi a biya. Kaga ya farko tukuna alƙali zai saurari masu bi bashin kowa ya zo ya faɗi abin da yake bi ya kawo shaidu in yana nan a gari in baya nan ya zo ya yaminul kaba'i yaminul kaba'i shine in mutumin da kake bin baya nan bayan ka kawo shaidu akan kana bin shi za ka yi yaminul kaba'i shine za ka roƙa ya rantsuwa billahi lazi la ilaha illa huwa kudin da nake bin shi din nan bai biya ni ba kuma ban ya kai mar ba kuma bai hada ni da bai biya na ba don kowanne ɗaya zai iya yiwa an yi To, in an kai wannan gabar alkali zai sa a yi kwanciyar kayan shi a siyar. Idan aka siyar, kaga alkali zai ainihin haɗa kan basu sukan gaba ɗaya haƙoƙin da ake bin shi ɗin gaba ɗaya nawa ne da aka haɗa gaba ɗaya sai aka ga abin da ake bin shi naira miliyan biyu Kun gane?
Na'am Sheikh.
Kayan shi kuma ba da aka siyar sai aka ce ai kaf abin da ya mallaka da aka siyar a miliyan da ya tsaya. Kaga abin da aka siyar ya tsaya miliyan ɗaya shi kuma miliyan biyu ake bin shi.
Na'am.
To yanzu ya za shi ne sai a yi tahasa.
Na'am.
Ma'anar tahasa idan aka zo miliyan ɗaya kan nawa za ta iya biya a cikin miliyan biyu ku ce mu rabi. Ko ba ka ba?
Na'am.
Ana bin ka miliyan biyu ka ba da miliyan ɗaya ba ka biya rabi ba yanzu alkali dama ga takardar sunayen masu bi bashi kowa da abin da yake bi. ga kuma miliyan ɗaya an kawo an yi total ɗin bashi miliyan biyu kaga kowa rabi zai samu saboda haka ba ruwan mu da yawan bashinka da ƙanƙantar bashinka an zo kai ba ma nawa ne kuɗin ka muka gani dubu hamsin ya siya baka dubu ashirin da biyar Na'am.
mai dubu ɗari a bashi dubu hamsin mai dubu goma a bashi dubu biyar mai naira ashirin na biyu a wata ma goma za a bashi Na'am.
ba ruwan mu da cewa wai kai kuɗin ka kaɗan ne ba ka rika wannan mai yawa a kowa rabi ne dubu rabi shi na ma'ananta shine wa hasasat ala duni zauja bidaniya ita ma matar dan tana bi baki ke lullubi ta shigo sahu ana zuwa ke bajiya ta ce eh akwai zare na da na kada ya tafi da shi kasuwan ƙauye na dubu ashirin bai ban kuɗi na ba sannan kuɗin sadaki na bai cika mun ba sai a ce ita ma a yi tasa nawa ne kuɗin sadakin dubu hamsin sai a bata ashirin da biyar kuɗin zare ba dubu ashirin sai a bata dubu goma haka nan kowa za a yi bashi abin da ya samu shine wasa da ɗalib duni zauja bidayniha aw maniha iz yasu kuma duk mutumin da ya kai irin wannan halin wahala ma alaihi min duni duk ba su sukan da ake bin shi wanda lokacin biya yayi da wanda bai ba gaba ɗaya lokaci ya kowa ya bai karɓi kuɗin shi wai in ka ce ainihin mun yi da shi sai da kaka zai biya ni to zauna da kakan mu ga abin da zai biya ka mutumin da yanzu ya talauce gaba ɗaya a cewa ka ga abin da ya mallaka to abin da ya mallaka kan an biya da kakan shi ba zai biya ka gani saboda haka wahala ma alaihi min duni duk bashin da ake bi da wanda lokaci da wanda lokaci duk lokaci ya kawai a biya kamar yi Na.
wannan kamar mutuwar mutum kenan Na.
mutum ne ana bin shi haƙoƙi sai Allah ya mar rasuwa kaga mutum ya mutu ai bai halatta a raba gado ba na yace min ba min ba wasu yace yusi biya au ne ko to yanzu an gobe biyan bashi babu zancen na wani lokaci bai yi ba don lokaci bai yi ba ka bari magada suka cinye in lokaci ya wani biya ka saboda haka mutum ya mutu ma da wanda lokaci da wanda lokaci bai yi ba gaba ɗaya za a biya Na'am.
amma kuma la malahu min daini wanda kuma shi bashin da nashi ne yake bin wani wanda lokaci bai ba wannan kuma dole ku jira sai lokaci ya yi. yanzu misali mutum ne ana bin shi bashi ga sun ce wai bashi ya fiye cikin kowa akwai shi ma yana bin wasu bashi wajen miliyan goma Na'am.
aka zo masu bi bashi suka matsa aka zo aka kaɗar da kayan shi kaf aka siyar akan ainihin miliyan goma Na.
shi ko bashin da ake bin shi miliyan ashirin ne kaga da wayancan za su kawo goman nan a haɗa da goman kayan nan kaga kowa zai samu kuɗin shi to amma wancan miliyan goma sai baɗi za a biya to yanzu ba zai yi ku takura ku cewa kin da za a yi gwanjo su ma dole su kawo dole a jira sai lokacin biyan nasu ya yi Na'am.
shine dama lahu dama lahu min daini wanda abin da yake nashi ne na bashi akan wani wannan kuma dole a jira sai lokaci ya yi. babu na hajjari a babi na hajjarewa abin da ake cewa hajjarewa mutumin da za a tsare shi ba za a bari ya yi tasarrufi da dukiyar shi ba saboda wasu dalilai alhajiru hajjarewa yana tabbata ne min sab'in da wasu abubuwa guda bakwai kowane ɗaya ya samu mutum dole za a hajjire shi na farko dai jununi akwai hauka mutum ne yana harka kawai sai aka fahimci cewa yanzu wani ba baya hankalin shi ai yawa yanzu aka mahaukata ne kawai rigan arziki suka shiga ke da mai kuwa yawa yanzu aka akwai masu kuɗin da in ka cancance ba shi da hankali Na'am.
kawai dai yana rigar arziki ne yana ci yana sha yana mai shi yasa to irin wannan idan yan uwa suka fahimci cewa alhaji ba ya shiga wani hali sai a hajjar shi Na'am.
yawa ya ce min jununin daga hauka ausiban ko ƙuruciya yaro ƙarami ne ya mallaki dukiya to shi ma za a hajjare shi ba za a bari ya yi tasarrufi da dukiyan ba sai ya yi hankali Na.
Allah ma ya ce fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ko Na'am.
warika haka nan bauta bawa sai ya zama ya mallaki kuɗi ko ya yi wata sana'a ya samu kuɗi to shi ma yana karkashin hajjiyar mai gidan shi amma shi bawan la ma'azunan banda wanda aka yi izinin yayi harka au mukata ba ko wanda aka ɗora marfansa yake biya wannan ba mahajiri bane ba za a jiri shi والسبيب هكذا وهو ساهوه التبذير للمال للأموال والدرك برنان دوكيوي في لذة أشكين كاين جنداني وشهوة نالالي لشعوة نالا shi ma za a jire shi misali an ba shi kyautar miliyan biyu ne kawai sai ya zo wajen mai tsire sai ya ce zuje bawan Allah ya ce na nawa ya ce na dubu ashirin mai rage ya ce ka na dubu ɗaya wannan kaga da gani an san wawa ne yana cikin saurantaka dole za a jire shi kaga ai kayan da yake din ya ce lil amwali fi lazzatin kawai ya rika hallaka dukiya cikin kayan daɗi wa shawatin halali na kayan shawa na halal to duk da halal din ne in an fahimci cewa wawa ne to za a dole za a cire shi sai ku yan uwa ku zo mai nama ina nawa yake dubu goma ya to zo jimar na ɗari biyar ka sauran kuɗin ka duk a kakkange shi sai a karbe sai a rika lura da shi ana bashi abin da yake bukata ba za a bari ya yi barna da wannan dukiyar gaba ɗaya ba idan kuma yanzu haka wannan matsalar ma da yawa da za ka biyo samari da me za ka samu suna cikin wannan halin za ka samu mutum jiya jiya da kyar ya samu abin da zai ci yau ya samu dubu ashirin sai ya ji ya halaka ta a yau kuma gobe ya shiga talauci saboda Allah akwai wayo a nan gudu to duk wanda ya fahimci irin wannan ne dole a hajjire shi har malamai ma wai malamin da jiya ba ce ba ne yau kawai ka ga yayin karamu kuma ya ce a yi farfesu da wuri a yi waye waye yau a cinye ko mu ba shi gaba da ya ka jana ya almajanci ke na kara lafiya.
wannan yankin dire da sa cikin tara mace a abin da ta mallaka ana bujiro mata a abin da ainihin ya wuce sulusi mace matar aure a abin da ta mallaka nata fa ko sana'a ta yi ta samu ko a sadakinta aka bata ko a gidansu aka haɗo mata ko ma yayin matar aure ce ta tashi za ta yi bijinta to kar ya wuce ɗaya cikin uku mallakinta in ta wuce ɗaya cikin uku za a bujiro ita ma a hana ta mijinta zai hana hajiya ba zai yi ba ni da mallaka ta hajiya na ki ne amma ke ɗin da kayan duk ba mallaka na bane ke ba mata ta wuce saboda haka in zai wuce ɗaya cikin uku za a bujiro a hana amma ko mijinta bai da daman ya hana ta tasarrufi da ɗaya cikin hukun dukiyanta ai shi ma ko yanzu yana faruwa sai ka ji wai ta yi kokari ta sai fili ta gina wai kaninta zai aure sai ta bashi gidan kai mijinta ya kace hajiya ba zai yiwu mu fa ah kani na uwa ɗaya ba ɗaya ce wallahi ya kasa uku ki bashi ɗaya amma ki bashi duka mu zauna ba mamaki gobe ki tafi mu rasa abin da za mu gara ba zai yi ba kwarai kuwa wanda wujatun fi iya da sulusi kwarai kuwa wasu da ba suna rajiyoyin dangano rajiyoyin bari gawa wai kome ne ka za maridun mata fi za kalmarat haka nan mara lahiya wanda ake ganin ba zai rayu ba zai mutu a wannan ciwon ai rashin lafiya akwai munzulin da mutum ya kai ana tunanin ba zai rayu ba to duk mara lafiyan da ya kai wannan munzulin shi ma bai da damar yi tasarrufi na sama da ɗaya cikin kuɗin dukiyarsa ɗaya cikin uku kan kana da damar ka ɗauka ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi komai ko ka yi wasiya amma in za ka yi abin da ya wuce ɗaya cikin uku za a kange magada su care shi ba zai yi ka bari ga abin da Allah ya yi fi gairi ma yi ukalu au ma yi basu au jawa amma ba wannan mara lafiyar da muke magana ɗin idan abin da zai yi da dukiyan ba abinci ba ne ba tufafi ba ne ba magani ba ne amma idan tufafi ne na sitira ko abinci ne wanda zai ci ko magani da zai yi wannan ko dukiyarsa za ta gare gaba ɗaya ba wanda ya sai hana shi amma zai wani alheri zai gina masallaci zai ba wa talakawa zai yi kaza domin shi ne karya wuce ɗin cikin wasabi'u sai mutum na bakwai shine al-mufallasu wanda aka mai tafsira da muka karanta a baya din nan wanda ake bin shi bashi har aka zo za a yi kwanciyar kayan shi ma za a hajjire shi wa babul hawanaki babin kai game abinda ake cewa kai game bashi ne mutum uku mutum na farko yana bin mutum na biyun nan dubu ɗari shi ma na biyun nan yana bin na ukun nan dubu ɗari shi wannan na farkon zaidu da amru da bakar misali zaidu yana bin amru dubu ɗari amru yana bin bakar dubu ɗari to yanzu shi amru ɗin nan na shi ne a tsakiya a ciki Mm.
ana bin shi yana bi na to yanzu ya halatta ya kai game malan kai game ya ɗauki zaidu ya je ya samu bakaru malam bakaru na me tsakanin mu da kai dubu ɗari kake bi na to malam zaidu ka ji ko ka san bashi hanji ne ko ya ke cewa bashi hanji ne cikin kowa akwai in ka yadda tunda unguwan kuɗi zan haɗa ka da shi ya biya ka in ya yadda shi kenan shi ne malan hawala shi ne kai game a gane to shari'a ta yadda ai haka ka je ka gama shi da wanda kake bi wanda kake bi din sai ya biya shi a bi mufanna ka wasa babin shira'idul hawala ridal muwali wallazi ahala in halla dainu sabitun kadalal dima wasiqatun wala ida bainahuma kadista wanda inani kadaran wasifa walaysa min bai'i ta'amin fa'rifa yin haka din ya halatta amma ka san ita shari'a musulunci wani abin dama a jahiliya ana yi wani abin tunanin dan adam zai ba da shi wani abin za a kirkiro to shari'a in ta zo ba wai komai take hanawa ta kafa nata ba a'a kawai za ta duba ta gani in akwai gyare-gyare sai a gyare-gyaren sai a tabbatar da abu yanzu wannan kai game kan ai tun zamanin jahiliya ma ana yi tun kan zuwa musulunci kana bi na ina bin wannan in haɗa kai biya ka ba shi ne kai game ba to shari'a ta yarda amma ko wasu sharɗai guda bakwai wanda shari'a ta tsara in an bi bisa wannan sharɗan ya halatta a kai game aha sharaɗi na farko ya ce shara'idul hawala sharɗai na ainihin kai game na farko ridal muhali yardan wanda za a yi wa kai gama kai zaidu da kake bin amuru shi amuru yana bin bakaru sai ya ce ma in ka yarda zan haɗa ka da bakaru ya biya ka kuɗinka to sai ka yarda in ka ce ni ban yarda ba kanka na san kuɗi na ya karɓo ka kaman shi kenan kai gabe ba zai yi ba ba zai ka ce to duk ba ba shi bane ni dole sai a ce ba dole kai yake bi sai in ya yarda sannan ka haɗa shi da wancan. wallazi a hala hakanan sai da yardan wanda zai je ya kai gamin shi wannan amurnan kai kana bin amurnan dubu ɗari ka san yana bin bakar dubu ɗari sai ka baka zame shi a ya amur eh ni yanzu abin da nake so kuɗi na da nake bin ka dubu ɗari tunda na san kana bin bakar dubu ɗari haɗa ni da shi kawai ya biya ni kuɗi na da kake bin shi to sai ka yarda kai kana da daman ka ce ba ruwan karshe ni kake bi ka zo ka karɓi kuɗin ka a hannuna wancan ba shi tsakanin mu ne kaga tunda baka yadda ba bai da dama ya je ce zai takura shi a ni sai ka bani kuɗi ni ma ba ina bi zai ce to kai shi kake bi saboda haka kai da za ka kai gami sai ka yadda shi wanda zai kai gami shi ma sai ya yadda amma mutum na uku ba ruwan mu da yardarsa shi wannan bakaru da nake bin shi dubu ɗari na ɗauko aran ma na je malam bakaru ya nawa nake bin ka yace dubu ɗari sai na ce aran ma ka yadda ka karbi kuɗin ka sai shi bakaru ni ban yadda ba kai na sani zan ba mu ce to in dai da gaske za ka biya me bambancin ka bani ko ka bashi amma wani bambanci saboda haka ko ka yadda ko baka yadda ba in na kai game dole shi yake bin ka ko dole shi za ka ba dama yardan na bangare biyu na ne kawai kuma shi kai game din yana daga cikin sharaɗin shi in halla dainun sai idan bashin mutum na biyu din lokacin biya ya yi bashin da kake bi na lokacin biya ya yi to a nan ne ya halatta in yi kai game in dauke kan jan gama kada wanda nake bi biya ka amma idan dama bashin naka lokaci bai yi ba shi ma wanda zai biya ni lokaci bai yi ba na ɗauke ka na je na ainihin haɗa ka kai da to ya zamo an yi dainin bidai akwai a ƙa'ida usuliya akwai abin da ake cewa wala yajuzu dainun bidainin ko fasku dainin fi dainin kaga na ɓata bashin da yake kaina a cikin abin da shi ma bashi ne bai halatta Ah, wasigatu sannan kuma sai an yi da siga na kai game din zan gama ka da shi ya biya ka kace ka yadda na je ya gama wala ida bai nan ma sannan kuma sai an duba an ga ba gaba tsakanin wanda za a hada da shi wannan din amma misali dama na san zaidu da bakarun nan gaba suke shi zaidu Allah Allah yake samu abin da zai takura bakaru kawai yana bi na na ce mutum haɗa ka da mutumin ka aisha muke shari'a ta ce ba zai yi ba don za a haddasa wata hukuma ne da can ana zaune lafiya kowa yana bin kowa ba shi yanzu kana zuwa kana haɗa wa kaji an ce sun yi tukume tukume sun da ku sun yi kaga za a sake haddasa wata fitina biya
saka
amin Allah ya ce kadista wadda ya hani kuma sai bashin ya zama daidai banda inda ina bin wancan dubu ishirin kai kana bi na dubu sha biyar wayan ce ma to yanzu abin da za a yi in ka yadda akwai kuɗi na dubu ashirin ka je ka karɓa maimakon sha biyar ɗinka ka ga zama bashi ruwa bai halatta kadiran wajen yawa wasu fatan da sifa sai in yana ce walaisa min bai da min fari ba kuma kar ya zamo harkar ta ainihin abinci ne fari ba ka san haka ma'ana harkar abinci ni ina sai da gero ka ban kuɗin ka dubu hamsin in kama buhun gero mun sa lokaci sallar ni kenan ba ni ma kuma ina bin bawan allah nan buhun masara To, yanzu sai ka zo sai na ce in ka yadda geran ka in haɗa ka da wance ba ka buhu masara sai mu ce ya zama bai ku da ami kam na kabdi. Kaga yanzu za ka siyar min da ainihin geron da ka siya a guri na da buhu masaran can kan ka karɓi geron nan kaga akwai kaga usuriya da yake cewa za a ji su bai ku da ami kam na kabdi saboda haka bai halatta. وليس من بيت أبي فاج بكر ولا رجوع للمهانئ إن وجد جريمه هذا عديما أو جهل تو shi ke game idan aka yi mutum na tsakiya tsira wala rujuwa babu komowa ya ce bai daba yin wari ga wanda aka alimar kai game in waje da gari mahu in ya samu wancan mabarcin shi na biyun haza shi wannan mabarcin aliman ya same shi talaka da na ce ina bin wani dubu ɗari ka san wani kwanan nan suka yi rabon gado ya samu wajen miliyan biyu saboda haka sai kai yadda na haɗa ku ashe kai baka sani ba wannan miliyan biyu ya murje ta kai kana ga ya karanci za ka samu kuɗin ka kawai kai yadda na haɗa ku da ka je ka buga ka buga kawai sai ka samu ashe ba komai to ba zaman dawowa tun da na fari kayan da na haɗa ku ni na kuɓuta ba daman dawowa au jihad ko kuma za ka ɗauka gara-gara ne za ka karɓa ka je ka buga ka buga ya ta wurin kai kuɗi ya gagara fita ba da man dawowa wajen mutum da farko ya gyaru sai dai dama rufa rufa aka yi maka